assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a hudubanmu ta yau an yi ta ne akan wato mai da al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai citanmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarinsa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah bayan Allah muminai a kowane lokaci sukan zauna su yi tunani bayan Allah muminai a kowane lokaci sukan lura da abubuwa da suke faruwa a gaba gare su bayan Allah sukan duba abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kaddara a cikin bayinsa abinda Allah ya kaddara zai faru da abinda Allah madaukakin sarki yake sakarwa da irin waɗannan ne sai suka su yi lura kan irin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki yake saukar da su a wannan duniya tamu idan suka ga alheri suka ga abu na albarka suka ga abu na gyara to sai su gode wa Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da alheri ya jarrabe su da abu mai albarka to sai su yi ta gode wa Allah akan ni'imar da ya musu sa'annan su yi aiki da wannan ni'ima da Allah ya musu wajen bin Allah madaukakin sarki su yi aiki da wannan ni'ima wajen godewa Allah madaukakin sarki su yi kokari wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi musu kada su yi almubazzaraci a cikin ta kada su yi wasa da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu kada su rena wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu kada kuma su manta da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu waɗannan su ne masu bai da al'amarinsu ga Allah Allah ka samu a cikinsu waɗannan su ne idan suke duba ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu suke duba kuma wanda ya musu wannan ni'ima suke duba arziki da Allah madaukakin sarki ya ba su suke duba lafiya da Allah madaukakin sarki ya ba su su ta wa Allah godiya sai su bauta wa Allah da biyayya su kankantar da kansu zuwa ga Allah su gode wa ni'imar Allah su yi aiki da wannan ni'ima kan abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so ya ku bayan Allah komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin da Allah ya wa mutum ni'ima to sunna ce ta annabawa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratu sad yake cewa annabi daura wato ya ya ya tabbatar da cewa mun jarabe shi da haka ba abin da ya sai ya nemi gafarar Allah ya haɗu ma ya yi sujada ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine halin da ake so duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata musifa ya yi amma abin takaici a wannan rayuwa da muke ciki da musifa ta same mu sai a tura mu wasu wajen wasu mutane sai a mai da tunaninmu wajen wasu mutane shikenan sai mu tsaya musifar ba ta kau ba mutanen ba taimakonmu za su yi ba allah da muke da shi kuma mun rabu da shi da haka sai ai ta wahala ai ta wahala kuma gashi nan ga haduwa da Allah yana ta kusanto mu kowa da kowa ko kaki ko kaso ka san lahira dai kana kan hanya ka san cewa ba da jimawa ba za ka hadu da Allah madaukakin sarki ka san cewa ba da jimawa ba wata rana za a saka a cikin kabari ka haɗu da duk abin da ake gaya ma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce zai faru kuma zai faru haka nan Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu sad yake cewa haƙiƙa mun jarrabe annabi Sulaimana muka jefa wani gangan jiki akan gadon mulkinsa amma da ya ga wannan jaraba ba abin da ya ce ya mai da alamarsa zuwa ga Allah ya san cewa Allah ne ya jarrabe shi ya komar da komai nashi zuwa ga wajen Allah haka nan Allah madaukakin sarki a cikin suratul hud ya gaya mana annabi shu'aibu alaihi salam abin da ya gaya mutanen sa yace dacewa da bai hannu kowa sai ga Allah sa'annan ga Allah na dogara kuma ga Allah nake mai da al'amura na zuwa gare shi Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin alkur'ani ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa lalle hakika annabi Ibrahim mai hakuri ne sa'annan mai kuka ne saboda Allah madaukakin sarki sa'annan mai mai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah sa'annan Allah madaukakin sarki yayi mana umarni da mu bi hanyar waɗannan annabawa mu yi koyi da su Allah madaukakin sarki a cikin suratul Luqman sai ya ce mana sa'annan ka bi hanyar waɗanda suka mai da al'amari su zuwa ga Allah. Ya ku bayan Allah mai da al'amari zuwa ga Allah lokacin da Allah yawa mutum ni'ima, da godewa Allah maɗaukakin sarki suna sa Allah ya shirya da mutum, suna sa ɗan adam ya samu rayuwa kyakkyawa, suna sa ɗan adam Allah ya yi masa ƙari kan ni'imar da ya yi masa. Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun ra'ad yake cewa ka gaya musu cewa Allah yana batar da wanda yake so Allah kada ka batar da mu sa'annan Allah yana shiryar da wanda yake so Allah ka shiryar da mu amma Allah yana shiryarwa zuwa gare shi ga wanda ya maida al'amarin sa zuwa gare shi sa'annan Allah madaukakin sarki a cikin suratul zumar yake cewa waɗanda suka nisanci bautawa gumaka suka nisanci bautan wani Allah sa'annan suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, Allah ya ce suna da albishir, da haka ka yi wa bayina albishir, shi ne zan ba su aljanna Allah ka samu a cikinsu. Sa'annan Allah a cikin suratu gafir yake cewa Allah yana saukarwa daga sama arziki, amma ba mai tuna wannan sai masu mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, Allah ka samu a ciki. Ya ku bayan Allah mai da al'amari zuwa ga Allah yana sa Allah ya ƙi azabtar da mutum. mai da al'amari zuwa ga Allah yana sa Allah ya yi wa mutane musiba duk abin da ya same su hatta wato musiba da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai saukar idan mutum ya mai da al'amarinsa ga Allah sai Allah ya yi masa Allah maɗaukakin sarki yana yin abin da ya so yana aikata abin da ya ga dama yana yin abin da ya so don haka mutum ya bar almubazzaranci ya bar jiji da kai ya bar taƙama ya bar rayuwa ta waɗanda ba ruwansu da Allah wannan duk yana sa Allah maɗaukakin sarki ya dubi mutane da idan rahama da mutane za su yi hakan da musulmi za su koma ga Allah maɗaukakin sarki da ma musifin da suke samu su Allah ya yaye musu Allah ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul zumar har wayo yake cewa kuma ku koma zuwa ga ubangiji ku miƙa wuya zuwa ga Allah kafin azaba ta zokke muku sa'an nan babu mai taimakon ku kenan idan kuka mika wuyan nan Allah madaukakin sarki zai yaye wannan azaba ya ku bayan Allah wannan fa ana maganan komawa ga Allah a cikin ni'ima ne lokacin da bayi suke da nutsuwa suke cikin ni'imar Allah to amma idan aka samu akasin haka lokacin da Allah ya jarrabu mutane da musiba lokacin da Allah ya jarrabu mutane da yunwa lokacin da Allah ya jarabu mutane da abubuwa da ba sa so na rashin lafiya da sauransu to fa al'amarin yana canzawa al'amarin a wannan lokacin bayan an koma ga Allah to sai kuma a kankantar da kai aiwa Allah shagwaba Allah yana bukatan shagwaba ai ina fatan an san meye shagwaba na da Hausa murere cewa Allah yana son kuka ko na gangan ne idan Allah ya ganka kana kuka sai ma abin ko ƙarya kake yi kuma Allah ya san ƙarya kake yi shi yasa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa ku yi kukan ba za ku iya ba ku yi kukan gangan ku yi kukan gangan in dai Allah kuke wato zai muku abin da kuke nema Allah madaukakin sarki yana son dama mu bayinsa ne shi ya halicce mu komai nashi ne duniyan nan duka tashi ce kudin da ke aljihunka na Allah ne kudin da ka zuba a banki na Allah ne rayuwarka ta Allah ce gidan da kake ciki na Allah ne komai na Allah ne duniya ta Allah ce lahira na Allah ne Allah shike da aljanna shike da wuta Allah shike da rayuwa shi ne zai kashe mu shi ne zai yi hisabi to Allah yana san dan adam ya yarda da wannan ya nuna cewa shi ba komai bane kuma daman ba komai bane ya nuna cewa bai isa komai ba daman bai isa komai ba to sai Allah madaukakin sarki ya dube mu da idan rahama Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙa mana ya ku bayan Allah Allah yana san dan adam a wannan lokaci ya yi ta daga hannu yana roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna tsoro na Allah madaukakin sarki yayi kuka saboda Allah madaukakin sarki babu abin da yake mai da kaddarar Allah sai addu'a kaddara ce ta Allah Allah ya zarta za ta same ka ta musifa amma in kai addu'a sai Allah ya yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace sadaka idan mutum yana yin ta sai ta dinga tashi sama tana yawo akan shi idan wata musiba za ta hau kan shi sai ta kama annan musibar sai ta yi kace kace da shi sai ta zubar da shi kenan abubuwa akwai da yawa da Allah madaukakin sarki ya sanya mana suna yin maganin musiba amma fa ba mai gane wannan sai wanda ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu labarin al'umma wadda ta gabace mu cewa sun kauda kai ga Allah madaukakin sarki sun kauda kai daga aikin Allah sun kai da kai daga littattafan da Allah ya saukar da manzannin Allah sai ya zama abin da ake gaya musu gaba ɗaya ba sa bi kuma ba su ganewa Allah madaukakin sarki a cikin suratul al'am yake cewa haƙiƙa mun aiko a cikin al'umomi waɗanda suka zo kafin kai muka sanya musu jarrabawa ta rashin lafiya da talauci da cututtuka Allah ya ce mun musu haka ne ko za su dawo gare mu ko za su dawo su dinga Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana wataƙila in aka faɗa da Hausa sai ka ga abin yayi ka ce Allah ka yi haƙuri kusa wannan kalma ake ga ɗan adam to wannan ita ce kalman tadarru cewa kai laifi kana da kuskure babu yadda za a yi sai dai idan Allah ya yi haƙuri da kai babu yadda za a yi sai dai in Allah ya kalle ka da rahama ko Allah yana son ya gabawan shi duk irin abin da ya shiga sai kaga Allah ya ɗauke masa kada mu manta fa duk shirye shiryen da ake a duniyar nan abin da ya shafi ubangiji shine maganan kun fa yakun Allah ya ce al'amarin Ubangiji idan ya so abu cewa yake abin ya kasance sai ya kasance. Sai a shekara dubu ana shiri cikin ƙiftawan ido sai Allah ya lalata shi. Duk abin da ka sani, ka sani wanda kake roƙa isasshe ne ya isa ya komai, ka sani wanda kake roƙa yana da iko akan komai, don haka wannan sakankancewa ake son a samu a cikin zukatan mutane. Allah maɗaukakin sarki ya ce, bayan mun musu mun musu haka ne ko za su dawo zuwa gare mu amma ina lokacin da musifa ta same su maimakon su kaskantar da kai kansu sai zukatansu suka bushe irin yanda dai muke yi abubuwa da yawa sun same mu sai kawai ya kashe zuciya ta zo kaga mutum yana ta littafi kai ka ce babu Allah a duniya kai ka ce gaba ɗaya Allah bai san me ake ciki ba kai ka ce wata rayuwa ce wasu mutane suke yi wasu mutane sun sanya wa kansu jagorancin duniya suna ta halakar da mutane mafi takaicin bangare ma shi ne bangaren imani kaga mutum an raba shi da Allah ya dauka rayuwarsa kawai tana hannun wasu mutane ya dauka ma akwai wanda za su kashe shi ya dauka kawai in wasu kaga dama sai ya mutu gaba ɗaya ya dauke al'amarin ga hannun mai shi ya kai shi hannun wato ya kama ya kama kafar wala Allah ya kiyaye da haka Allah madaukakin sarki yace zukatan su suka bushe kuma shedan ya adanta musu abin da suka kasance suna aikatawa ibnu kasir Allah ya yi masa rahama yake cewa abinda Allah ya wa wannan mutane shine Allah ya kama su wato da talauci da rashin lafiya da cututtuka Allah ya musu haka ne ko za su dawo gare shi ko za su ji tsoron Allah sai Allah ya yaye musu amma ina sai zuciyarsu ta bushe suka biyo mu shedan sai wahala ta zama biyu Allah ya kiyaye mutum ya wahala a duniya kuma ya je wahala a lahira Allah ka tsare yawa daga cikin musulmai halin da muke ciki shine ba ma komawa ga Allah madaukakin sarki ba ma jin tsoron Allah madaukakin sarki ba ma tunani wajen abin da ya shafi mahalicin mu kai ba ma ma addu'a da yawa ma ba su da lokacin addu'a a cikin mu da yawa da ka in kaga kana addu'a ma ka gode wa Allah Allah madaukakin sarki baiwa yama wani zaka ga da musifa ta faru damuwarsa shine daga ina ta fito damuwarsa shine waye aiko ta damuwarsa shine mutum nawa suka mutu damuwarsa shine gudun wannan lissafi irin dai abin da ya faru da mu zamanin corona irin abin da ya faru da mu zamanin corona lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi al'umma sai Allah da ƙarshe ma ya kunyata wanda suka kago ta da wanda suka yi imani da ita wanda kowa ya ganshi karkara a cikin rayuwar nan da haka Allah madauk ibnu qayyim yake cewa Allah yana jarraban bawansa ne din yaji wato kotensa yana jarraban bawansa ne dan bawan ya koma ita roƙon Allah yana jarraban bawansa ne din yaji koke daga wajen bawansa Allah bai san tsaurin ido Allah bai san ka nuna ka isa duk wanda ya nuna Allah ya isa sai Allah ya yi fata-fata da shi jama'a Allah baya san dan babu isashe sai Allah abinda Allah yake so shine ka nuna karyewar zuciya ka nuna baka isa ba shikenan ka nuna kankansar da kanka ka nuna kai kana da rauni ka nuna talaucinka ka nuna kasawarka ka nuna rashin haƙurinka ga Allah madaukakin sarki don haka mu kiyaye kada dan adam ya ringa wa Allah takama yana nuna cewa shi ya isa kamar yadda ake mana akwai abubuwa da yawa kalmomi da ake mana lokacin koronan nan in mutum zai fita wai sai a ce masa takiya ai kun san da takiya da turanci na wato yana ji har a sa masa kamar shine fa in yayi hikima ya tsara kanshi zai tsaro wasifa ce waɗanda suka gane abin su ne ba ka ɗaukan wannan abin ina nufin waɗanda suke da imani amma wasu suka wayi gari ce maka babu Allah ne kawai ba su gaya maka ba su nuna maka cewa abin ba hannun Allah ba yake ba su fito sun faɗa ba amma inda suke mu'amala gaba ɗaya abin haka yake nunawa suna nuna rayuwar ta dawo hannunsu suna nuna suna da wani abin da za su iya yi kai suna nuna ma su akwai ranar da in sun yarda ne za su mutu in ba su yarda ba ba za su mutu ba wannan shine aikin da yake nunawa shine sai ibn qayyim yake cewa mutum ya kiyaye kada ya nuna wa Allah irin waɗannan abubuwa ya kaskantar da kanshi ya nuna bi isa komai ba ya nuna gazawarsa da kasawarsa sa'annan saboda rahamar Allah ta fi kusa da zuciya da kake irin wannan fiye da yadda hannunmu yake kusa da bakinmu ya ku ba Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani annabawa wanda Allah madaukakin sarki ya zabe su ya ba su sako ya ba su daraja su kansu sun shiga jarabawa wannan duniya in kana tunanin kawai za a zo a zauna haka ne Allah bai yi ta haka ba Allah ya yi duniya ne gidan jarabawa duk yanda ka ganka duk yanda ka ganka duk yanda abu ya kasance sai Allah ya jarabe ka da haka ka san wannan kuma ka shiya da wannan sai dai mu roki Allah Allah yayi mana jarrabawa ko mu roki Allah kada Allah ya ma ya jarrabe mu amma dai nashi ne sai dai mu samu abin da zamu iya dauka ba mu muna da rauni Allah madaukake sarki ka tsare mu da haka Allah madaukake sarki annabawa ma bai bar su ba amma duk annabawa idan jarrabawan ta same su Allah ya gaya mana mai suke ko mai al'amarin su zuwa ga Allah suke Allah ya ba mu labarin annabi Yaqub alaihi salam kowa ya san me ya faru da shi dangane da ɗansa annabi Yusuf amma me yace yace ina kai koke na da bakin ciki na zuwa ga Allah abin da yace kenan kuma yace ni na san abin da baka sani annabi Ayyuba Allah ya jarrabe shi da cuta a jikinsa wajen shekara takwas yana kwance sai dai a daga sai dai a juya amma me yasa lokacin da ya tashi ubangiji ya kira ya ce ya ubangiji cuta ta shafe ni kuma kai ne mai rahama ka mai jin kai wato Allah ka yaye mu sai kuma Allah madaukaki sarki ya yaye mata sayyidina yunus alaihi salam lokacin da ya shiga cikin duhu guda uku duhun dare duhun cikin kifi da sa'annan duhun ruwa Allah madaukakin sarki ya gaya mana bai komai ba da ya ganshi a cikin wannan jarabawa sai ya ce babu wani abun bauta sai kai lalle ni na zalunci kaina na kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu Allah ya yaye masa to haka nan dukkan sauran annabawa har shugaban duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yafi kowa gata a wajen Allah hakan nan yake idan musifa ta same shi bai da al'amarin sa yake zuwa ga Allah Imam Muslim ya fitar da hadisi ranar yakin Badar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dubi yawan mushrikai sun kai mutum dubu ya duba yawan sahabbai su 300 ne da da shatara sai ya Annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya fuskanci al-Qibla ya daga hannunsa sama yana ta roƙon Allah yana cewa ya ubangiji alƙawarin da kai mun ka cika mun ya ubangiji alƙawarin da kai mun ka bani ya ubangiji idan ka bari waɗannan al'umman musulmi aka kashe su ya ubangiji ba mai bauta maka bayan kasa dan su ne kaɗai musulmin da suke a wannan lokaci yayi tar daga hannunsa yana ta fuskanta alƙibla har mayafinsa ya waɗi sayyidina abubakar ya zo ya ɗauki mayafin ya sa shi ya mayar wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana yake ta rasulullahi ya isa haka in Allah ya yarda duk abin da ka roka Allah zai baka alƙawarin da Allah ya ma zai cika maka shine Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a cikin suratul anfal Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da kuke neman gudunmawar ubangiji ku sai Allah ya amsa muku cewa zai kawo muku taimakon mala'iku guda dubu waɗanda suke tafa tare da wasu agoye da wasu mala'ikun a goye wato za su zo wasu mala'ikun na biye da su a bayansu ya ku bayan Allah sayyidina Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokacin yana khalifa akwai wata shekara da aka yi ana kiranta shekara shekara ta ta toka wato shekara wadda aka yi yunwa wannan shekarar wanda mutane sun rasu har kusan mutum wasu ce mutum dubu ashirin da biyar wasu ce mutum dubu talatin haka suka rasu a nan Madina sayyidina Umar shekara ta 18 da hijira sayyidina Umar a wannan lokacin yana khalifa idan aka yi sallar isha sai ya shiga gida ko bacci baya yi haka zai zauna yana ta sallah yana roƙon Allah har asuba sa'annan ya ƙara fitowa in ya fito kuma sai ya fito kafin asuba ya zagaye garin Madina yana tafiya yana addu'a kafin asuba yana ya ubangiji karka sanya halakar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannuna abin da yake ta roƙon Allah to haka nan yake ta yi yana ta roƙon Allah har Allah ya yaye masa ya yaye wa al'umman musulmi wannan damuwa to ba haka nan ake yi bayan Allah a cikin wannan rayuwa wanda suka fi kusa da Allah ma mai da al'amarin zuwa ga Allah suke su nuna wa Allah ba su isa ba su nuna wa Allah talaucinsu da bukatarsu zuwa ga Allah sai kuma Allah ya yaye Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki Allah ka daukaci musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويحسن له يوم القيامة أجرا عباد الله إن عباد الله المؤمنين يتفكرون ويعتبرون وينظرون في أقدار الله التي تنزل على خلقه فيأخذون العبرة وقت نزول الخير والبركة والسلام فيشكرون الله على نعمه ويصرفونها في مرضاته ويستعملونها في طاعته ويعذرون كل العذر أن يسرقوا بها أو يعبأوا بها أو يبعثوا بها أو ينسوا بدلا المنعم وهؤلاء هم المنيبون الذين إذا أنعم عليهم المنعم وتفضل ورزق وعافى شكروه ورجعوا إليه بالطاعة والتواضع وشكر النعم وترفيها فيما يرضيه إن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى في حال النعماء من سنن الأنبياء قال المولى جل تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وأناب وقال تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم أناب وقال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأثنى الله على إبراهيم عليه السلام بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب وأمرنا الله جل شأنه أن نتبع سبيله فهم قدوتنا عليهم الصلاة والسلام فقال جل من قائل عليما واتبع سبيل من أناب إليه عباد الله إن الإنابة إلى الله في حال النعم وشكره سعادة وهداية وزيادة على المولى جل تعالى قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد وقال أيضا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب إن الإنابة إلى الله من موانع العذاب والوباء ولو ولو أن الناس رجعوا إلى الله تعالى قبل الوباء وشكروا النعم وشكروا المنعم وتركوا الإسراف والمخيلة والمباهات والمجارات وآيات المسرفين لو فعل الناس ذلك لو فعل المسلمون ذلك لما نزل بهم الوباء قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون عباد الله تلكم الإنابة في حال النعماء والرثاء والعافية أما في حال الوباء في حال دائها فإن حال المؤمن في الاختلاف لأن الوداع مختلف في حال أزمة في حال شدة فالحال المناسب إضافة إلى حال الإنابة هو هل التجرع إلى الله سبحانه وتعالى ورفع الأيدي بالدعاء والخشوع والبكاء والخوف من الله ولا يرد القضاء إلا الدعاء والاستغاثة والدراء قال قال تعالى عن أمة سبقتنا عندما أعرضوا عن الله أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لكن لا حياة لمن تنادى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبعثاء والجراء لعلهم يتضرعون فلولا ابتلاءهم بعثنا تضرعوا ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قال ابن كثير رحمه الله أخذهم بالزيج بالعيش والفقر والأمراض والأسلام والآلام لعلهم يدعون الله ويتدرؤون ويخشون فيكشف الله ما بهم ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون كثير من المسلمين ما خشى وما تدرع ولا فكر ان يرجع الى ربه او يرفع يديه ويدعو او دخل في قلبه خوف او وجل انما همه من اين جاء الوباء من الذي ارسل الوباء وكم الإنسائيات وكم الذين ماتوا كما وقع في زمن زائحة كورونا الذي ابتلها الله جل شأنه مبترعيها ومؤمنيها قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالله يبتلي عبده ليسمع تدرعه ودعاه والشكوى إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله له وإظهار جعبه وفاقته وعجزه وقلة صبره فالحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه سبحانه وتعالى وعلي وعليك بالتدرج والتمسكن وإظهار العجز والفاقة والذلة والجعب فرهبته أقرب إلى هذا القلب من اليد إلى الفم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يليق بجلاله وعظيم جلاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن الأنبياء الذين اختارهم الله لحمل الرسالات ورفعهم الله على العالمين تعرضوا لمواجهة عصيبة في حياتهم فلجأوا إلى الله وتدرعوا وأظهروا الحاجة والفاقة إلى إلى رب العالمين قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الجر وأنت أرحم الراحمين وسيدنا يونس عليه السلام في قاء البار قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهكذا باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتى سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق في الكون عند الله ماذا قال أخرج إمام مسلم في صحيحه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العتابة من أهل الإسلام لا تقبل في الأرض وما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سكن رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك بناشدتك ربك فإنه سينجزك ما وعدك فأنزل الله تعالى إذ, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتدين عباد الله كان عمر رضي الله عنه عندما أصاب الناس مجاعة في عام رمادة كان يتدرع إلى الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب أحدث في زمن الرمادة أمرا ما كان يفعله لقد كان يصلي للناس العشاء ثم يقبض حتى يدخل بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل ثم يخرج يخرج فيأتي الأنكاب فيدعو عليها وإني لأسمعه يقول ليلة في النار اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي هكذا كانوا يتدرؤون ويلجؤون ويشتكون إلى الله وهم الأفضل والأقرب إلى الله فتدرؤوا إلى الله جميعا وأظهروا وأظهروا فقركم وهاجتكم وخشوعكم إلى الله تعالى فإنه لا يكشف الولوى إلا الله الواحد الأحد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا واغفر بعفوك ورحمتك ذنوبنا وهب لنا موبقات الجرائر واستر علينا يا مولانا فاجحات السرائر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفرنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اغفرنا واغفر جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في ايادك وجوارك من كل ومن الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وفجرك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله